بعث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan a safi a wannan rana ta talata a yau muna a talatin ga watan rabi'ul awwal hijirar wanzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 23 ga watan tara shekara ta 2025 miladiya muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya da fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka a nan masjidu Uthman ibn Fodi da ke nan unguwar Buhari Quarters a nan cikin garin Bauchi domin gabatar da muhadara akan abin da ya shafi sallah da muhimmancin kula da ita da kuma ukubar wadda ya bar sallah ba bisa wani uzuri na shari'a ba abu na farko shine kafin mu shiga cikin karatu asali wanda ya kamata ya gabatar da karatu shine shi malam kamar yadda ya fara magana akan sallah a juma'a da ta gabata ko sati biyu da suka wuce amma a yau bai samu daman ya zo ya gabatar ba saboda rashin lafiya da yake fama da shi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara mishi lafiya Allah kuma ya tashi kafaɗin shi ubangiji ta'ala ya sa wannan ciwo ya zama kafara gare shi ya ku uwa musulmai ku sani cewa sallah aba ce mai mutukar muhimmanci a cikin addinin musulunci idan ka ɗauki musulunci ka cokan ɗinsa gaba ɗaya kana ɗauke kalmomin shahada guda biyu wadda ke bi musu shine sallah kana ɗauke shaida cewa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai da yarda da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to abin da ke bi musu shine sallah ma'ana ana gama gyara aqidarka to abu na gaba kuma shine sallah imaninka yana gama tabbatuwa ka yarda Allah shine kadai abin bauta ka yarda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan sakon Allah ne manzon Allah ne da Allah ya aiko shi ka yadda da wannan ka gamsu da wannan to abin da ke biyu shine kula da sallah wannan shine abin da ke biyo bayan su kula da sallah wannan yasa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa la hazza fil islami liman taraka as-salah duk wanda ya bar sallah to bai da rabo a musulunci duk wanda yayi watsi da sallah to yayi watsi da musulunci gaba daya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kansa yana cewa a as-salatu imaduddin man tarakaha faqad taraka ad-din sallah ita ce ginshikin addini duk wanda ya bar sallah to ya bar addini gaba daya daga sanda mutum ya fita daga cikin masu yin sallah to ya fidda kanshi daga cikin waɗanda suke musulmai dukkanin abinda musulmi yake nema a duniyar nan bai wuce yana neman aljanna ba idan mutum na zagewa wajen ibada target ɗinsa shine samun rahamar Allah don ya shigar da shi aljanna wannan shine target ɗinsa shine abin da kowa yake nema duk inda kaga Allah ya yi magana akan 'yan aljanna a cikin alkur'ani to insha Allah sai kaga an lissafo cikin ayyukansu akwai sallah duk inda aka ce ga 'yan aljanna nan to in za a jero maka ayyukansu menene ya kai su aljanna to sai kaga a cikin ayyukan akwai sallah a ciki misali ka tafi suratul anfali Allah ta'ala yana cewa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun sai ce alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim kaga anan da Allah ya fara lissafo sifofin mu'minai waɗanda za su samu daraja a wajen Allah da gafara da kuma arziki mai girma shine shiga gidan aljanna a cikin ayyukansu sai da Allah ya lissafo sai da sallah a ciki Allah ya ce iyakan muminai su ne waɗanda idan an ambaci Allah sai zukatansu su firgita su razana su koma zuwa ga Allah idan an karanta musu ayoyin Allah sai ayoyin su ƙara musu imani sannan suna masu dogaro ga ubangijinsu Allah ya ce su ne waɗanda suke tsaye da sallah sannan suke ciyarwa daga abin da muka azulta su da shi Allah ya ce to waɗannan in kana neman mumine na gaskiya to su ne waɗannan daga cikin ayyukansu kafin a faɗi sakamakonsu na farko imaninsu ya cika na biyu za su samu darajoji a wajen Allah na uku za su samu gafara a wajen Allah na hudu za su samu arziki mai girma shine gidan aljanna a wajen Allah sai da Allah ya lissafo cikin ayyukansu akwai sallah a ciki sai da Allah ya lissafo sallah a cikin ayyukansu idan ka koma suratul mu'minuna wadda a farkon suratul mu'minun Allah ya jero wasu siffofi waɗanda yayi alƙawarin cewa duk waɗanda suka siffanta da waɗannan siffofin za su zama cikin masu gadon aljanna siffan farko da Allah ya fara da ita ita ce sallah siffa ta ƙarshe da aka rufe da ita ita ce sallah Allah ya ce qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un Allah ya ce hakika mu'minai sun rabauta hakika masu imani sun ci nasara kamar wani ne yace Allah to su waye masu imanin nan kan sai yace siffan su ta farko ita ce suna da kushu'i a cikin sallar su ma'ana yanzu ba wai ana maganar suna kula da sallah bane a'a har cikin sallar ma suna da kushu'i a ciki suna da kushu'i a cikin sallah da ya jero sifofi sifofi ya tafi ƙarshe sai ce walladhinahum ala salawatihim hafizun sune kuma masu kula da sallolinsu ba su wasa da sallah Allah sai ce to ulaika humul warithu waɗannan sune waɗanda za su yi gado me za su gada Allah ya ce alladhina yarithuna alfirdaus sune waɗanda za su gaji aljannar firdausi hum fiha khalidun za su dawwama a cikin gidan aljannar firdausi Allah ka sanya mu a cikin su idan ka tafi suratul ma'arij nan ma Allah ya jero sifofin in aljanna sai ya fara da sallah sai ya rufe da sallah Allah ya ce indal insana khuliqa halu'a khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a Allah ya ce lallai dan adam an halicce shi wato yana da wasu sifofi munana guda biyu na farko shine idan alheri ya same shi sai ya yi rowa idan sharri ya same shi kuma sai ya yi raki Allah ya ce to amma waɗanda ba su da waɗannan siffofin Allah ya ce su ne illal musalli banda masu sallah su waye ya ce alladhinahum ala salatihim da'imuna su ne waɗanda suke dawwama akan sallar sannan kuma suke samun natsuwa a cikin sallar dan lafazin addawam yana zuwa da ma'anan at-tuma'nina kamar yadda manzo Allah yake cewa la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im alladhi la yajri thumma thumma yatawaddau bi aw yaghtasilu fi fi riwaya kaga a da yace fil ma'i da'im yana nufin ruwa nitsatsi wanda baya motsi bai tafiya manzo Allah yace kan ɗayan ku yayi bawali a cikin irin wannan ruwan kuma yazo yi wanka a ciki to kaga sai aka ce siffan su ita ce suna kula da sallah sannan kuma suna nutsuwa a cikin sallar su idan ka je ƙarshe ka je ƙarshe sai ce wallazina hum ala salatihim yuhafizun sune masu kula da sallolinsu sai ce ulaika fi jannatin mukramu waɗannan su suna cikin aljannatai ana karrama su ana girmama su kaga da Allah ya lissafo siffofin 'yan aljanna sai ya fara da sallah anan ma sai ya rufe da sai ya rufe da sallah wannan ishara ce zuwa ga cewa ba a taɓa samun wani wanda ya shiga aljanna ba wallahi sai in akwai kula da sallah a cikin ayyukansa duk wanda kaga an je lahira kwaf ɗaya ya wuce ana yin hisabi ya wuce shaf shaf an gama da shi ya tsallaka ya tafi aljanna bai bi wutan jahannama ba wallahi bai yi wasa da sallah ba bai yi wasa da sallah ba amma duk wanda ya sakaci da sallah duk wanda ya yi wasa da sallah to wannan karkara ba ɗayan biyu in an je lahira ko zai shiga aljanna sai ya sha azaba ko zai shiga aljanna sai ya sha azaba tukunna domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa abu na farko da za a fara yi mabawa hisabi akan shirin tashin alkiyama cikin ayyukansa tsakaninsa da Allah shine sallah shine abu na farko da za a fara dubawa manzo Allah ya ce idan sallah ta yi kyau to komai yayi kyau idan sallah ta ɓaci to komai ya ɓaci a wata ruwa ya ce idan sallah ta yi kyau to sai a ce sauran ayyukan ma ba sai an duba su ba idan sallan farillansa sallolin farillansa suka samu matsala Allah sai ya ce wa mala'iku unzuru hal abdi min tatawwu Allah sai ya ce da mala'iku ku duba cikin listin ayyukan bawana akwai tatawwi yana yin sallolin nafilfili bayan yayi sallolin farilla yana ƙara da nafila manzo Allah ya ce fa yukammalu biha man taqasa min faridatihi sai a cika abinda yayi saura a cikin sallolin farillansa sai a cikata da wannan sallan nafila manzo Allah ya ce thumma yakunu sa'iru a'malihi kadhalika haka nan sauran ayyukansa ma za a bi in azumin farilla bai cika ba sai a ɗebo nafila a cika duk abin da farilla bai cika ba sai a ɗebo nafila a cika sannan a gafarta masa ya wuce aljanna bai wuce ba sai da sallah ta yi kyau babu kuma wanda zai tsallake sai sallah ta yi kyau ba wanda zai tsallake sai sallah ta yi kyau wannan yasa zaka ga annabawan Allah mafiya yawansu za ka ji cikin abin da Allah yake yaba musu za ka ga Allah yana yaba musu akan kula da sallah wasunsu kuma Allah yakan umarce su da cewa su zama masu kula da sallah Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa auhaina ila Musa wa akhihi an tabawwa li qaumikuma bi misra buyutan waja'alu buyutakum qiblatan sai ce wa aqimus salah kaga wannan magana ce Allah yake yi da annabi Musa da annabi Haruna da dan uwansu da ƴan uwansu banu Isra'ila cikin wasiyan da Allah ya yi musu yace da su wa aqimus sala ku tsaye da sallah kar ku yi wasa da sallah kar ku yi sakaci da sallah annabin Allah annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam cikin addu'an da yayi cikin addu'o'in da yayi da Allah ya hakaito mana a suratul Ibrahim yayi addu'a yace rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Allah ka sanya ni in zama mai kula da sallah zuriyata ma Allah ka sa su zama masu kula da sallah sannan lokacin da Allah ya aiko annabi Ibrahim Allah ya umarce shi da cewa ya dauki matarsa da ɗansa ya kai su can dajin bakka inda ba kowa a wajen ya je ya ajiye su sannan ya dawo lokacin da ya je ya ajiye su duk abin da ya faru tsakaninsa da matan ya faru ta yi ta tambayansa ina za ka je ka bar mu a nan wajen da ba kowa ba mutum ba aljan bai ce mata komai ba ƙarshe ta ce allah ne ya ce ka kawo mu nan ya ce idan ta tafi abinka allah ba zai tozarta mu ba bayan ya tafi ya matsa gaba inda ba sa ganin shi sai ya juya ya daga hannu ya addu'a cikin addu'o'in da ya ce rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharrami sai ce rabbana li yuqimus sala faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun yace ya ubangiji hakika inni askantu min zurriyati na ajiye wani bangare wani sashi na zuriyata matata da ɗana biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram a wani kwari ko wani tafki inda yake ba shuka ba komai a wajen a wajen ɗakin ka mai alfarma Allah ina roƙon wata alfarma a wajen ka rabbana li yuqimus sala Allah ka taimaka mu ka zama khalifa na akan su su kula da sallah kar su yi wasa da sallah kada su sakaci da sallah kar su yi wasa da sallah kaga addu'an da yayi ma zuriyansa addu'an da yayi ma matansa da kuma ɗansa sannan annabi Isma'il wadda shi kuma ɗa ne ga annabi ibrahim ɗin kaga addu'ar annabi ibrahim ta kama shi kenan tunda yayi addu'a yace Allah ka sanya ni in zama mai kula da sallah sannan zuriyata ma ka taimake ni akan su zama masu kula da sallah addu'an annabi Ibrahim sai ta kama shi yace Allah yace wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbihi mardiya Allah tabaraka wa ta'ala yace annabi Ismail ya kasance yana umartan iyalansa da sallah da zakka sannan kuma yaldaje ne shi a wajen ubangiji ma'ana ba ma wai shi yana sallah ko baya yi ba a wuce wajen har ma yana umartan iyalansa da me da kula da sallah annabi Isa alaihi salatu wassalam lokacin da yayi magana a cikin tsumman zanin goyo cikin abin da ya faɗi ƙala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu yace wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya yace Allah ya mun wasiya in kula da sallah da zakka matukar ina rayi kallai wasa da sallah kallai sakaci da sallah sannan bayan waɗannan annabawan Allah ya umarci annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaban manzanni gaba daya shugaban halittu gaba daya Allah ya yi ta yi mishi magana a cikin alkur'ani kan cewa ya tsaye da sallah ya kula da sallah Allah yana cewa aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana mashhuda kaga wannan ayan ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam umarni da cewa ya zamana mai kula da sallah sannan a suratu hudin Allah yana cewa wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan min al-layli innal hasanati yuzhibna as-sayyiati dhalika dhikra lidh-dhakirin kaga ita ma wannan ayan umarni ne akan annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsai da sallah ya kula da sallah kuma in duk abin da aka yi umarni ma annabi sallallahu alaihi wasallama matukar ba khususiyya ce tashi ba to umarnin ya shafi al'ummar sa gaba daya ya shafi al'ummarsa gaba ɗaya sannan Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama da ya umarci iyalansa ya tsayu akan iyalansa bayan shi ya kula da sallah to kar iyalansa su yi wasa da sallah kada matansa su yi wasa da sallah kada ƴaƴansa su yi wasa da sallah wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa wannan ayan tana cewa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci iyalansa da kula da sallah sannan shi ma ya doge yayi haƙuri akan kula da sallah wannan umarni ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran ɗaiɗaikun al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama saboda haka a jama'a kula da sallah wajibi ne sallah abu ne mai matukar muhimmanci abu ne mai matukar daraja a cikin addini wasa da sallah da kuma yin sakaci da sallah asara ce taɓewa ce sallah tana sanya ma mutum haske a cikin rayuwarsa duk wanda yake kula da sallah a rayuwarsa to Allah maɗaukakin sarki zai sanya masa haske a cikin rayuwarsa kamar yadda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisi wadda al-imamu ahmad ya rawaito a cikin musnad haka nan ibnu hibban da imamu tabarani hadisin abdullahi dan amr dan as annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana akan sallah yace khamsu salawati iftaradahunna allah iftaradahunna allah salloli guda biyar ne Allah ya fallanta ya wajabta ma mutane man hafaza alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyama duk wanda ya kula da sallah ya kiyaye sallah sallah za ta zama masa haske tun a nan duniya za ta zama masa haske a kabari za ta zama masa haske ranar tashin alkiyama sannan za ta zama masa dalili da hujja a gaban Allah za kuma ta zama masa silin tsira a gaban Allah ran tashin alkiyama wa man lam yuhafiz alaiha duk wanda ko bai kula da sallah ba lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatu ba zai taba samun haske ba a rayuwarsa ta duniya ba zai samu haske ba a kabarinsa ba zai samu haske ba ran tashin alkiyama sannan ba zai tsira a gaban Allah ba wa kana yawmal qiyamati ma'a qaruna wa fir'auna wa hamana wa ubay ibn khalaf manzo Allah ya ce kuma duk wanda yake wasa da sallah ran tashin kiyama za a tashe shi a sawun fir'auna da hamana da qaruna da ubay ibn khalaf kaga aka ce waɗannan su ne jagoran tawagar karan tashin alkiyama kan ai ka san ka ɗebo ma kanka bala'i ba sai an gaya ma ina ne makoman ba ka san dai tawagan da fir'auna yake gaba mai Allah ya ce yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati sai ina fa'aura da humun nar fir'auna zai shiga gaba ran tashin kiyama jama'ansa su biyo baya ina za su tafi Allah ya ce wuta wuta toron tashin alkiyama manzan Allah ya ce za a tattaro waɗanda ba sa kula da sallah sai a haɗa ma fir'auna a ƙara masa yawan jama'a a ƙara masa yawan jama'ansa ta ƙara samun population da yawa sai ja su kuma su tafi wutan jahannama Allah ya sauke Allah ya sauke shi yasa Allah yake cewa cin alqur'ani fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fasaufa yalqauna gayya Allah ya ce bayan waɗannan annabawan da na lissafo muku kissoshinsu a cikin alkur'ani sai aka samu kuma wasu masu mayewa sai suka maye gurbinsu su waɗannan da suka zo a bayansu Allah ya ce aba'u sala suna tozalta sallah suna wulakanta sallah wattaba'u ash-shahawat sannan kuma suna bin soye-soyen zukatansu Allah ya ce fa saufa yalqauna gayya da sannu za su gamu da narkon azaba Abdullahi dan Mas'udin ya ce ma'anan sun mulakanta sallah sun tozalta sallah ba wai ana nufin sun bar sallan gaba ɗaya bane a'a hasali suna yin sallan amma ba sa yin sallan akan lokaci sallar suna yin ta amma ba sa yin ta akan lokaci wannan shi ya jefa su a cikin masifa wannan shi ya jefa su a cikin bala'i to ina ga kuma shi wanda baya sallah al-imamu zahabi Allah ya mishi rahama a cikin littafin shi na kitabul kaba'ir ya kawo kissa wadda wata baiwar Allah ta rasu lokacin da aka je binne ta dan uwanta cikin waɗanda suke tonan kabari sai lalitarsa ta kudi sai ta fada cikin kabari bai an kada ba aka rufe kabarin har ya dawo gida ya lalima bai ji lalita sai ya gaza haƙuri ya koma makabarta ya dudu ba ya bai samu ba sai dauko cebur ya sunko ya fara tonin kabarin yana tona kabarin sai ga kabarin na ci da wuta ya marmaze mai da ƙasa sai ya dawo gida a firgice ya kira mahaifiyarsa ya ce akhbirini an ukti wa ma za ka na ta'amal ba ni labarin ‘yar uwata da mana yaya ayyukanta mai da mai take aikatawa ta ce mai ya faru ka dawo a firgici kana wannan tambayar sai ce ra'aitu ƙabaraha yush'alu alaihi naru na ga ƙabarinta ne an kunna wuta a ƙabarin ƙabari na ci da wuta sai ta ce to ni iya abin da zan iya ce maka shine inna ukhtaka tuakhiru salata an awqatiha yan uwanka ba ta da wata matsala da ya wuce jinkirta sallah akan lokaci to imamu zahabi yake cewa idan ita wannan tana yin sallar amma ba akan lokaci ba daga binne ta ya je gida ya dawo kamar ka ce daga an binne ta a dungulbi ya dawo nan buhari kwatas ya koma kaga dai dawowansa da komawansa duka minti ashirin zai kai shi ya dawo ya sake komawa amma kuma kafin ya koma kabarin na ci da wuta to wannan tana sallar amma ba kan lokaci ba ina kuma ga wanda baya sallar gaba daya ina ga wanda shi kwata kwata sallar ma baya yi bai sallar shi gaba daya a rayuwarsa bai san sallar ba shi bai san sallar ba Allah kyauta to kaga ko ashe sakaci da sallah da wasa da sallah babban al'amari ne ya tabbata a cikin hadisi a wadda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya yi bayani dangane da mafarkin da ya yi wanda al'imamul bazzar a al'imamul munziri ya kawo a cikin littafin a targhib wa tarhib annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan a yayi idan gari ya waye aka yi sallar asuba imamul bukhari ya rawaito wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan gari ya waye yakan tara sahabbansa bayan sallan asuba ya ce da su shin a cikinku akwai wanda ya mafarki je da daddare idan wani ya ce ya yi mafarki manzo Allah sai fassara masa fassarar mafarkin wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi sallan asuba sai ya miƙe sai ya ce masa habbai hal ra'a ahadun minkum ru'ya a cikinku akwai wanda ya mafarki je da daddare shiru ya sake maimaitawa shiru ya sake maimaitawa shiru sai ce to tunda ku ba ku yi mafarki ba ni bari in ba ku labarin mafarkin da ni innahu atani allailata atiyai atiyan yace jiya da daddare wasu mutane guda biyu sun zo min wa innahuma in ba'atha bi sai suka tada ni suka ce mu tafi muka tafi tare da su wa innahuma qala li suka ce da ni in talik mu tafi wa inni in talabtu ma'ahuma sai na bi su muka tafi tare da su wa inna ataina ala rajulin muttaji'in muka zo muna cikin tafiya sai muka ga wani mutum nan a kwance wa idha akhirun qa'imun alayhi bi sakhratin ga wani kuma yana tsaye akan shi da wani katin dutse a hannunsa wa idha huwa yahwi bi sakhrati ala ra'sihi sai naga wannan wanda yake rike da dutsen yana dukan wannan mutumin da wannan dutsen a kansa yana buga mai dutsen a kansa fa yathlagu ra'suhu fa yatadahdahu al-hajar sai kansa ya fashe ya tarwatse dutsen ya wargaje fa ya'khudhuhu sai ya dauko dutsen fa la yarji'u ilayhi hatta yasihha ra'suhu kama kana kafin dutsen ya dawo an dawo da kansa irin yadda yake an saki gyara kan bayan ya tawarwatse ثم يعود إليه sannan sai sake komawa gare shi fa yaf'alu bihi mithla ma fa'ala fil marrati al-ula sai sake maimaita masa irin abin da ya masa dazu qala manzo Allah yace qultu lahumma sai nace da su subhanallah ma hada nace subhanallah wannan fa me ya faru fa akhbarahu sai a suka bashi labari cewa annahu ar-rajulu alladhi ya'khudhu al-qur'ana fayarfaduhu wa yanamu an salati maktuba ce shine mutumin da yana karanta alqur'ani ya haddace alqur'ani amma yana watsi da qur'ani yana watsi da alqur'anin nasa kuma yana bacci baya fitowa ayi sallan farilla da shi baya fitowa ayi sallan farilla da shi wannan shine laifin da ya ja masa ake masa wannan azabar saboda baya yin baya sallan farilla kaga ashe wannan hadisin zai zama jan kunne da kuma wa'azi ga da yawa daga cikinmu a halin yanzu masu sakaci da sallah masu wasa da sallah waɗanda ba sa kulawa da sallah akan lokaci ana sallah ana hayya ala sala hayya ala fala amma mutum yana zaune na bacci wani ma ba bacci yake yi ba ba wani abin kirki yake ba kallon kwallo yake yi yana kallon kwallo wai amma wai saboda baya so wani abu cikin match din ya wuce shi saboda haka ba zai tashi je sallah ba ana hayya ala salah hayya ala falah yana jira ya gaishe wai sai an je final tukunna ya ga ya za a kare ai final destination din ga kai kuma jahannama a final ne tsaya jira ba to shi kuma final din sa shi kuma jahannama kenan jahannama ya tsaya wai yana kallon kwallo saboda haka shi ba zai fito ya zo a yi sallah da shi ba da haka ‘yan uwa sallah sallah kula da ita wajibi ne wannan dole ne dole ne duk wadda kuma yake son ya gama da Allah lafiya a duniyan nan ya haɗu da Allah lafiya ran tashin alkiyama to kada yi wasa da sallah kada yi wasa da sallah shi yasa ma ‘yan wuta idan aka tambaye su wai me ya kawo ku wuta kan abu na farko da suke fara cewa ma salakakum fi saqar tambayan me ya shigo da ku wuta amsan farko me qalu lam nakum minal musallin ce sallah ce ba mai abin da ya kawo su take nan ba sa me ba sa sallah kaga kenan wannan amsa ce ga duk wanda baya sallah ina ne makomarka kar ka bata ma kanka lokaci wuta wuta in har baka son tafiya wuta to marmaza ka tuba daga wasa da sallah maza maza maza maza ka tuba daga wasa da sallah ya tabbata a cikin hadisi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama na nashi take cewa idan al'amari kana sallallahu alaihi sallama idan hazabahu amrun salla manzo Allah ya kasance idan wani al'amari ya rikita shi ya rasa yaya za a yi da wannan al'amarin sai tashi ya salla mafita akan dukkanin al'amari gaba ɗaya yana cikin sallah saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini Allah ya ce na raba sallah tsakanina da bawana gida biyu idan kana sallah to munajati ne kake yi da Allah kana fada Allah yana baka amsa kana fada Allah yana baka amsa yace idan bawana yace alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce bawana ya gode mu in ya ce arrahmanir rahim sai Allah ya ce bawana ya yaba mu maliki yaumiddin sai Allah ya ce bawana ya girmama ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah sai ya ce wannan tsakani na ne da bawana ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Allah sai ya ce wannan bawa na wannan kuma naka ne abinda ka roka din nan kuma na baka kaga kina ashe duk wanda baya kula da sallah ko yake sakaci da sallah ko yake wasa da sallah yana misin din wannan garabasar channel din da ke hada shi da Allah su tattauna da ubangiji ya yanke wannan channel din me ya jawo saboda me saboda sakaci da sallah bai kula da sallah saboda wasa da sallah saboda haka ɗan uwa mu kiyaye wasa mu kiyaye sallah kuma idan kana so ka gane muhimmancin sallah ka kwatanta kanka a ce yanzu ta ga dai masallacin nan da yake an kunna wuta akwai haske amma leƙa wajen nan da babu wuta ka gaya yake ya yi duhu to ka kwatanta kanka zuwa sha biyun dare a ɗauke wutar masallacin nan kaf ba waya a hannunka ba toci ka shiga cikin duhu da bala'i hannunka in ka ci in ka ɗauko shi ba ka iya ganin hannunka sai wani ya zo ya ɗan ƙyallaro maka haske ya ɗan ƙyallara maka shi ba a kawo wutar nefa ba wani ya ɗan ƙyallara maka haske ɗan hasko maka at least dai kana gani ka ɗan ga akwai motsi kana ɗan ganin haske na ɓullowa ya za ka ji wannan hasken a zuciyarka to ka kwatanta duhun da kake cikin nan da duhun kabari wannan hasken da zai zo maka kuma wallahi shine hasken sallanka shine hasken sallanka duk wanda baya sallah bai da haske a kabari duk wanda baya sallah kabarinsa duhu ne bai da haske a kabari bai da haske a kabari zai zauna a cikin kabarinsa ne cikin duhu da bala'i saboda laifin me saboda laifin rashin yin sallah akan lokaci ko kuma ma wasa da sallan ma gaba daya sakaci da sallan gaba daya to sannan kuma bayan wajabcin yin sallah ita sallan yinta ga namiji sallan farilla a cikin jam'i wajibi ne wannan dole ne ana gina masallatai don a yi sallah fi buyutin azinallahu an turfa'a ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تقلب فيه القلوب والأبصار saboda haka yin sallah a cikin jam'i wannan dole ne wajibi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ma min thalathin ma min thalathatin fi qaryatin manzo Allah ya ce babu wasu mutane uku da za su zauna a wata alkarya ko a wata unguwa la yu'adhan a cikin wannan unguwar ko cikin wannan alkaryan ba a kiran sallah wala tuqamu fihi musalla sannan ba a tsaye sallah a cikin su illa istahwadha alaihim ash-shaytan face sai shaydan ya rinjaye su sai shaydan ya rude su sai shaydan ya ci galaba a kansu fa alayka bil jama'a manzo Allah ya ce ka kula da jama'a sallah in zaka yi ka yi ta a cikin jama'a duk inda kake ya zama na kana cikin jama'a me yasa annabi ya ce fa inna ma ya'kulu dhibul qasiya saboda kura in ya zo cin raguna ko tumaki to yakan ci wanda ya ware gefe ne mun gane ku yana cin wanda ya ware gefe saboda ka kula da sallah ya ku ƴan uwa musulmai wannan wajibi ne dole ne dole ne kuma kula da sallan a yi ta a cikin jam'i a yi ta a cikin jam'i wannan wajibi ne ya tabbata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa laisa salatu afqalu alal munafiki na min salati subhi wal isha manzan Allah ya ce babu wata sallah da ta fi ma munafikai nauyi ba sa son yin ta sama da sallan asuba da sallan isha idan kana neman sallan da munafiki baya iya yin ta manzo Allah ya ce to sallar asuba da isha duk munafiki munafikai duka sun yi ittifaki akan cewa ba sa son sallan isha ba sa son sallan asuba eh domin shi dama ɗabi'ar munafiki shine yana kokarin bayyana abin da ba haka hakikanin abin yake ba a zuciyarsa so a sallan azhar da la'asar da watakila magariba saboda ana ganin mutane za a gane wane ya zo sallah ko bai zo sallah ba amma sallan asuba mai yiwa duhu ne ba za a ga kowa ba ba za a gane ba sallan isha lokacin ba za a gane wane yana zuwa ko baya zuwa ba to munafiki ba zai zo sallah ba wannan lokacin ba zai zo sallah ba saboda ka tambayi kanka yanzu yaya kake idan an kira sallan asuba kana iya fitowa ka zo ka yi sallar asuba a cikin jam'i in ba ka iya fitowa to ka ɗauki biro da takarda ka rubuta list ɗin munafukai ka sa sunan ka lamba ɗaya ciki kar ma ka bata maganka lokaci kar ka tsaya cewa kana da munafukai kaza kaza kaza fara sa sunan ka a cikin sunan munafukai list ɗin farko sa sunan ka a ciki sa sunan ka a ciki eh ka kula da sallah a cikin jam'i jama'a dole ne manzo Allah ya ce to na himmatu laqad hamamtu an amura bis salati fatuqam manzo Allah ya ce na himmatu sauran iris da na umarci ladan ya tada ikama thumma amura rajulan fa ya umman nas sannan sai umarci wani ya shiga gaba ya ja mutane sallah manzan Allah a matsayin shi na liman ya ce zan sa a tada ikama in sa wani ya shiga gaba ya ja sallah ranar ba shi zai ja sallah ba mai sa ya ce saboda akwai wani aiki mai muhimmanci da za a yi menene wani aikin ya ce sun ma'amfalika sannan sai in tafi wa ma'i rijalun tare da wasu mazaje da tare da ni ma'ahun hubabin binna tare da su akwai bakin wuta fa'uharrika alaman la ya kuruju ila salati ba'a manzo Allah ya ce sai in je gidajen waɗanda ba sa fitowa sallah in kona gidan me ya da manzon Allah yayi wannan shine a cikin gidajen akwai mata da yahara wanda su sallan jam'i ba wajibi bane a kansu ba dole bane amma manzon Allah ya ce in ba cin wannan da na umarci cewa duk wanda aka san baya fitowa sallan jam'i a kona gidansa ka duba tausayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka duba kaga irin yadda yake faɗin wannan magana mai kaushi cewa inda badin inda badin tausayin mata da yara da suke cikin gidaje ba da na ce duk wanda yake wasa da sallah baya fitowa sallan jam'i ana idar da sallah a tafa kuma gidansa da na sa kuma gidansa mai laifin shi shi ne wasa da sallah baya yin sallah ko yana yin sallan amma kuma baya yin ta a cikin mai baya yin ta a cikin jami'i sallan baya yin ta a cikin jami'i wani makaho ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulallah garin madina tana da kwazazzabai da yawa sannan akwai dabbobi masu cutarwa irin macizai da kunamai sannan kuma bayan da jagora da zai jagorance ni zuwa masallaci da asuwa shin ya rasulullahi ka bani dama in yi sallah a gida manzan Allah ce je ka har ya tafi manzan Allah ya ce kai dawo ya ce kana jin kiran sallah ya ce ya ce to ka amsa kiran sallah hayya ala sala hayya ala fala ladan ne yake kiran ka a madadin Allah Allah ne ya ce ladan ya kira ka ka zo ka yi sallah so in ka amsa sallah in ka amsa kiran sallah ka taho ka yi sallah ka amsa kiran Allah ne in ka yi watsi da kiran sallah ka yi tsaki ka juya ka koma ka ci gaba da bacci to tsakin nan ka yi ma Allah ne dan Allah shi ya shar'anta ya ce a kira ka zuwa ga sallah Allah shi ce a kira ka ka zo ka yi sallah amma wai ka ga mutum musulmi an shaide shi a cikin gida shi kullum sai karfe 8 na safe kafin yake fitowa bai bude kofa sai 8 na safe wannan shi an shaide shi in ya shiga daki karfe 10 dare to bai bude kofa sai 8 na safe shi wannan an shaide shi ai akwai karramawa a ciki yanzu misali a ce ina so in ga malam sunusi sai ce da ni ka zo gobe da asuba lokacin sallah wannan shaida ce mai kyau wannan shaida ce mai kyau ishara ce zuwa ga cewa duk inda zaka je neman sa ba tabbas amma waje mai garanti shine ka taho masallaci lokacin sallah wannan shaida ce mai kyau shaida ce mai kyau amma in ka kuskura nan da aka ganka ka zo masallaci sallah aka fara to yau ba sabon ba yau masallaci ya yi baki ko a fara tsokanan ka ana cewa yau wane ya yi batan hanya to wannan ka yi asara wannan ka yi asara ya kamata misali ko da wani ne ya kira ka a waya ba ka ɗauka ba in ya duba ga lokacin sallah ne ya ce to mai yiwa yana sallah ne wannan shaida ce mai kyau amma aka ce to gashi dai bai ɗauka ba mai yiwa yana sallah ne ya ce wannan dai aka ce mai yiwa yana sallah wannan ka shiga bala'i mana wai mutane sun shaide ka kai kan ma baru ba amma bar maganar ma mai yiwa kana sallah ma a cire ta aje ta a gefe kawai kana wasu sabgogi ne kawai sa baka dauki waya ba Allah ya kyauta saboda haka mu kiyaye sallah sallan farilla a cikin jami'i Abdullahi dan Mas'udin Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare shi cikin abin da aka rawaito daga gare shi yana cewa man sallahu an yalƙa Allah ta'ala gadan musliman falyuhafiz ala ha'ula'i salawat haifu na dabihi abdullahi dan masudin ya ce duk wanda ya san abin zai masa daɗi zai yi farin ciki a ce ya haɗu da Allah yana musulmi ran tashin kiyama duk wanda yake so ya gamu da Allah a matsayin musulmi yana so su haɗu da Allah lafiya to ya kiyaye waɗannan sallolin a inda ake kiransu a ina ke kiran sallah a masallaci ya ɗebo sallolin farillansa ya kawo su inda ake kiran sallah ya ce fa inna allaha shara'a li nabiyikum sunan alhuda domin allah maɗaukakin sarki ya shar'anta ma annabinku sunnonin shirya wa inna hunna min sunanil huda domin sallolin farillan nan su kuma suna cikin sunnonin shiryan da allah ya shar'anta ma annabinku yace walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadha almutakhallif fi baytihi lataraktum sunnata nabiyikum idan kuka yi sallah a gidajenku kuka ki ku fito ku yi sallah a cikin masallaci kuka yi sallah a gida yace kun bar sunnar annabi walau taraktum sunnata nabiyikum ladalaltum in kuka bar sunnar annabinku kuma wallahi za ku bata wama min rajulin yatatahharu fayuhsinu tahura babu wadda zai yi tsarki fa yuhsinu tuhur yayi alwala ya kyautata alwalansa thumma ya'midu ila masjidin min hadhihi almasajid ya tinkari ɗaya daga cikin masallatan da suke kewaye da shi illa kataballahu lahu bi kulli khutwatin yaqtuha hasana ba ce duk taku ɗaya da yi Allah zai rubuta masa lada wa yarfa'uhu biha daraja sannan kuma zai daga masa darajarsa wa yahuddu anhu biha sayyi'a sannan zai yaye masa zai share masa ya goge masa wani zunubin sa guda daya yace wa laqad ra'aytuna yace haƙiƙa na ganmu mun rayu a wani zamani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq ba wadda yake ja baya-baya akan sallan jam'i sai munafiki wanda ya shahara da munafunci mana duk wanda munafuncin ma bai kai ba to baya wasa da sallah eh mai wasa da sallah a cikin munafukan ma Abdullahi bin Mas'ud yace sai capacitated munafiki eh cikakken munafiki popular wanda ya shahara yace to shine wanda baya zuwa sallan farilla a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karamin munafiki ma karamin munafiki yana tsoron kar a gano wani baya zuwa sallan farilla duk ran da ka ga hankalinka ya kwanta kana zuwa sallan jami'i baka tsoron komai to ka rubuta cewa sunanka munafiki ka rubuta wannan ka aji yace wala qad kana rajul a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance zaka ga mutum yi uta bihi za a dauko shi a tawo da shi yuhada bainar rajulai bai da lafiya da kyar yake tafiya mutane biyu za su ruko shi su tallafo shi hatta yi kama fisam sai an zuwa an tsaye da shi a sau don yi sallan farilla don yi sallan farilla yasa a magabata suke cewa su a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance ma idan mutum ya rasa sallan farilla to bayan an idar da sallah idan aka ga gawa nan an idar da sallah ana ce assalamu alaikum wa rahmatullah kana shigowa to ana idar da sallah sai mutane sai su taru sai a maka jaji a ce Allah sarki wani ashe haka Allah ya kaddara ashe abin da ya faru kenan yau an yi babban rashi me ya faru ba ya mutu ba wanda ya mutu ba yau karar sallan farilla ana maka jaji ana maka ta'aziyya karar sallan farilla ai ya bi ina ruwan su garba wannan shi kwata-kwata ma ba ruwansa Allah sa ne ba garba a nan wannan shi gaba ɗaya ma ba ruwan shi ma da sallan ma gaba ɗaya shi ba ruwansa ka kuwa akwai damuwa sannan abu na ƙarshe akan sallah shine ita sallah bayan an yi ta cikin jam'i to ana so a duk inda za ka yi sallah ya zama na sallanka akwai kushuri a cikinta wajibi ne ka kiyaye kushuri a cikin sallarka kushuri a cikin sallah kuma shine ne a daidai lokacin da kake sallah ana so abu guda biyu su nutsu tattare da kai zuciyarka ta nutsu waje daya kar ta dinga yawo a cikin gari sannan gaɓoɓinka su ma su nutsu ka cika sallah cikawa mai kyau ka cika sallah cikawa mai kyau manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi mafi munin barawo shine barawon da zai yi sata daga cikin sallarsa sabai suka ce ta yaya mutum zai yi sata a cikin sallansa manzo Allah ya ce shine mutumin da baya cika ruku'un sallah baya cika sujjada baya cika tsayuwanta balle karatunta ai yanzu tambayar ma da zaka fara yi ba kanka shine qur'anin ma da ake karantawa a sallah kama iya karanta qur'ani kaza akwai damuwa ai yanzu da zaka tambayi kanka inda za mu zo sallar isha din nan kawai mu duba mu yi canki-canki ko mu ce wani shiga gaba ka ja mu sallah za ka iya na san dai da sallan azahar da la'asar ne za ka iya fuskewa ka wuce amma yanzu sallan isha za ka iya shiga wallahi ina yawan buga misali akwai wata rana na yi sallan magariba a nan masallacin rauda wannan masallacin rauda namu na bakin titi ina zaune a masallaci sai wasu suka zo su uku za su yi sallah wannan yana ta wani shiga gaban ta da ikama wannan yana kai shiga gaba wannan yana kai shiga gaba Allah sun fi minti nawa suna tsaye an rasa wani shiga gaba ya sallah a cikinsu ina muku rantsuwa da Allah wannan sallan da sallan azhar ko la'asar ne ana shigowa wani zai gaba ana shigowa wani zai gaba amma saboda magariba ce za a yi karatun a bayyane wannan yana ya tsaya ikan duka sun tsaya a waje ɗaya ana ta tura wannan wannan yana tura wannan wannan yana tura wannan an rasa wa zai shiga bai ja su sallah ta yi kuwa yi kuwa akwai damuwa akwai damuwa akwai wanda ake ba da labarin shi ya saba jin mutane sallah a kasuwa a zahar da al'asar sai wata ran bukata ta kama za a yi sallar magariba a kasuwa liman ya zauna yayi alula ya sake yayi alula ya sake yayi ce liman lokaci ya bismillah taqaddam ce wani ya shiga gaba ce liman a sallan azhar da al'asar fa in wani ya shiga gaba in ka zo har rigima ake da kai ranan kan sai yadda Allah ya yace su din ma saboda ba a karatu ne a ciki eh wai shi ya dauka sallan azhar da al'asar ba a karatu ne a ciki eh bai zan cewa karatun asirance ake ba wannan alhamdulillahi rabbil alamin da liman ke bayyanawa a sallan asuba da magariba da isha su ne ake yin ƙasa da murya a yi su asirance a sallan azhar da al'asar ba shiru ake yi ba ba shiru ake yi ba eh saboda haka musamman yan uwa na gayu eh ka san shi shi da ma gayi yakan dauka cewa duk duniya ba wayayye irinsa eh kuma in ka ɗauki shiriri tangayuwan za gane ba wayewa bace a ciki ai wayewa shine abin da sai an yi gumi kafin a iya shi to wayewa kenan wayewa kenan eh yanzu malam sunusi da yake jin sallah anan idan yana so yanzu ya zama gaye irin wannan fitsararren gayu abu ne mai sauki wando ne ko zai shiga kasuwa ya siyo fasashi mai fasashen cinya da t-shirt ya sanya kaca a wuya ya yi aski pong ba shi ke na ya gama shi ɗiyancin ba to amma yanzu kai da ka tambayi kanka tambayar ita ce kai yanzu in aka ce shi ya dawo baya kai ka shiga gaba ka ja sallah za ka iya nan rigiman take a nan rigiman take ayyu so shi yanzu shiga gaba ka ja sallah ka yi karatu ba a koyansa a rana ɗaya sai an wahala sai an wahala to ka cika mai capacity shine ka jure wahalar har sai ka iya to ka cika mai capacity kenan amma abinda kowa yana iya yi kuma akan akan titi ma ke daukan sa ina wayewa a cikin sa ai babu wayewa a cikin shi da gayanci da shedananci da runguman mata waye ja ka koya masa kowa ba akan titi ya dauka ba kowa akan titi ya dauka kowa akan titi ya dauka idan ka ji an ce zan tsine maka ka biya yan agwagi su ake nufi wa'annan gayu su ake nufi to kai yanzu ka zauna a cikin kilas ɗin mutanen da sai wanda aka tsine masa kafin ya zo irin ku ai baka kyauta ma kanka ba baka kyauta ma kanka ba saboda kai wato abin da zai tallafa maka wajen yin sallah da kushu'i shine ka yi karatu ka san me kake karantawa a sallah ka san me kake a sallah to bala'i kuma shine mutum yana sallah gabobinsa sun nutsu amma zuciyar bata nutsu ba abdullahi dan mas'udin yace wannan shine khushu'un nifaq khushu'i na munafunci alama ce ta munafunci kaga in ana sallah ka daura dama hagu akan dama ka daura dama akan hagu ka sunkuyar da kanka yadda ka san imanin na daga daga goshinka a daidai lokacin kuma zuciyarka ma tana tunanin in an idar da sallah wa zaka je ka kulla masharri kun gane ko kana tunanin wa za ka je ka kulla mai munafunci ya za a yi kasaci dukiyar mutane wannan shine abin da kake tunani a cikin me a cikin sallanka saboda haka wannan alama ce ta munafunci gabobinka su nutsu a sallah zuciyarka ta kasa nutsuwa alamar munafunci ne wannan alama ce ta munafunci saboda haka wajibi ne wajibi ne dole ne dole ne in kana sallah ka zama mai khushu'i a cikin sallanka dole ne Allah ya samu dace abu na ƙarshe kafin mu tashi ina son ɗan yi mana tambihi a takaitaccen lokaci dangane da ɗan wani abu da yake yawo wadda mai yiwuwa ba lallai ya shafi waɗanda suke nan ba amma saboda social media ina so sakon ya isa zuwa inda Allah ya so ya isar da shi akwai ɗaya daga cikin 'yan uwa matasa wadda ya zo daga jihar adamawa malam abdulrahman umar sautu sunna satin da ya gabata wadda ya zo yi darasi a masallacin malam idris abdulaziz allah ya mishi rahama so bayan ya yi karatu ya tafi sai kuma karatun ya bar baya da kura dalili ko shine ya yi karatu akan tauhidi kuma cikin abin da ya shigo da shi ya yi bayani akan cewa duk waɗanda ake roƙonsu koma bayan Allah ake roƙon kaburburansu ake roƙonsu bayan sun mutu ba sa iya jin mai roƙonsu kuma ko an roƙe su ma ba ko sun ji ba sa iya amsawa a ciki ya jero misali da su masu roƙon shehunnai da masu roƙon waliyai a cikin misalinsa sai ya hada da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wadda na'am duk wanda ya roƙi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya manzan Allah ka bani manzan Allah baya jinsa manzan Allah baya jin shi ballantana ya amsa masa saboda hatta abinda Allah ya manzo Allah ya nuna mana cewa in an masa yana ji salati cewa yi salatin ma'arudatun alayya ana bujiro min da salatin mana ba shi ke jin wanda ya masa salatin ba Allah ne ke nuna masa cewa ga wane wane yayi maka salati ga wane yayi maka salati so Allah ne zai bujirar masa da salatin ya isar masa da salatin a madadin wanda yayi so kaga kenan in an roke shi Allah bai yi alƙawarin zai isar da roƙon zuwa gare shi ba Allah bai yi alƙawari ba haka duk wanda ya roƙi Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi baya ji to sai dai cikin maganganunsa akwai lafazi da ya amfani da shi ya lissafo waɗannan shehunai ya ce dukansu gajiyayyu ne ya hada hadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai wannan kalmar sai ta hargiza hazo akan cewa ya ce ma Annabi kasashe ko ya ce ma Annabi gajiyayye to abu na farko shine wannan jawabin da zan yi kafin na yi jawabin nan yanzu ɗazu shi mala abdurrahman mun yi magana da shi kuma allah ne shaida akan haka sannan kuma shi abin da ya sa zan yi magana a kai shi ne saboda lokacin da ya karatun ni ina zaune a bayansa ya karatu so kamara ta shi ɗauka sai ta haɗo haddari a ciki so duk inda karatun zai je sai ya haɗo hadda motsina da kuma hotona a bayansa so wannan yasa jama'a suke ta kira na me ya faru me zan ce akan kaza me za a ce akan kaza da sauransu abu na farko dai shine kamar da shi malam Abdulrahman na faɗa masa ita ɗaukaka duk inda take in dai ta zo to za ta zo haɗe da jarabawa kuma mafi girma cikin jarabawan ɗaukaka shine waɗanda suke ƙoƙarin su nuna maka in an yi maka gyara maimakon su gamsar da kai cewa kuskure ka yi sai su kokarin nuna maka cewa hasada ake maka shi yasa aka yi maka gyara to wannan su ne mafi girman jarabawan ɗaukaka su ne mafi girman jarabawa duk wadda za a nuna maka cewa ga kuskurenka ya fito yana kokarin kare kuskuren yana kokarin nuna cewa hasada ce ake yi maka ya jawo aka yi maka wannan gyaran to ka lissafa shi a matsayin babban makiyinka yan uwa da yawa sun yi ishara akan cewa amfani da wannan lafazin a janabin annabi sallallahu alaihi wasallam bai dace ba kuma shi kanshi malam abdurrahman ya fito yayi bayani cewa yadda mutane suka dauki lafazin ba haka yake nufi ba yayi bayani to amma kuma daidai lokacin da shi yayi bayanin ya sauka daga wancan ra'ayin akwai kuma wasu marasa lissafi da kuma suna sukan wanda suka yi mishi gyara suna zagin su da munafunci suna zagin su da hasada suna zagin su da kaza wannan dakikanci ne da rashin hankali wannan dakikanci ne da rashin hankali saboda ka wannan kuskure abu na biyu shine a shi mal abdurrahman na faɗa mishi dazu akwai lafuza wato da musamman a yadda muke rayuwa a nan za ka faɗe su da larabci a karanta su a hadisi ko a aya ba wanda ma zai damu da su saboda da yawan masu sauraron ba sa jin larabci amma in ka fassara su da hausa sai su yi nauyi sai su yi nauyi kamar yanzu misali da Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada kaga lafazin dal a larabci fassararsa da hausa shine batacce amma in ka zo magana fassarar wadirka dallan a haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallama lafazin yayi nauyi ka fassara dal da bata ce yayi nauyi yayi nauyi yanzu me ya dace sai ka ce wadirka dallan ya same ka marashin shiriya ba shiriya a hannunka lokacin maimakon ka fassara shi da bata ce sai zama lafazin yayi nauyi da yawa saboda me kana faɗin haka to ma'anar zaka daki zukatan mutane sai waje ya hargitse sai ku ya hargice to don haka a shi mal abdurrahman yayi bayani cewa wanda suka fahimci ma'anar abin da ya faɗi a wancan ma'anar ba haka yake nufi ba in ma haka ma'anar take nufi to ya yadda yayi kuskure ya janye yayi kuskure ya janye to daidai wannan lokacin nake so in mana ishara zuwa ga wani abu daya shine mu ji tsoron Allah kar dun baka son wani ya sa ka ki mishi adalci musamman wanda ya fara ishara zuwa ga wannan gyaran shine malam Anas Idris daga Kano akwai wasu da suka zage shi da munafunci da waye ba komai ba don komai ba sai dan saboda dama tuntuni akwai makarkashi a tsakanin su da shi to sai suka sai suka dauka cewa in dai baka son su ko kuma kana wato jayayya da su ko kuma ba sa yin ka to duk abin da yazo daga wajen ka ba daidai bane saboda haka sai suka halaka sai suka halaka saboda haka shi wannan gyara da aka yi shi wanda aka yi ma gyaran ya karɓi gyaransa ya yadda ya yi kuskure kai kuma wai kana can kana gefe wai kai ki sunan kamar sunan masoyi wai kana ikirarin wai an masa hasada kina ikirarin wai an mai hasada malam Allah fa da kansa yayi yana yi ba annabi gyara afallahu anka lima adinta lahu hatta yatabayyana kalli hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibi Allah ya ce ma annabi Allah ya yafe maka Allah ya maka afuwa amma waɗannan munafukan da suka zo suka ce da kai ba za su iya zuwa yaƙi ba saboda suna da uzuri me yasa ka ba su uzuri baka jira ka tantance masu gaskiya da makadaita cikin su ba Allah ya mishi gyara wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala kuma ala qabrihi gyara ne aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wala takun lil kha'inina khasiman gyara ne aka yi ma annabi har da Allah ya ma annabi gyara a wannan wajen ma yace da shi wastaghfirullah kamar istighfari ka nemi gafaran Allah ka nemi gafaran Allah to wa kenan cikin mutane wanda shi kuma yafi karfin ayi mishi gyara ba wanda yafi karfin ayi mishi gyara babu babu wanda yafi karfin ayi mishi gyara saboda haka daga sanda ka fara daukaka sai ka lura da wani duk sanda aka yi maka gyara zai nuna maka cewa wannan gyaran fa hasada ake maka kaga zai hana ka fahimtar gyaran da aka yi maka to maza maza ka ture shi daga kusa da kai dun ba mutumin kirki bane ba masoyin gaskiya bane kenan shi ma ran da ya ga kuskure daga wajenka ba zai yi maka gyara ba saboda wani ma ya maka gyara ya ji haushi to shi yaushe zai maka gyara babu ranar babu ni kuma dai na tabbatar ni dai idan kowa za ka zage shi da cewa yana mala abdurrahman hasada shi kan shi mala abdurrahman ina da yakinin zuciyarsa ba za ta iya gamsar da shi cewa ni ina yi mishi hasada saboda na tabbatar kai mai cewa ana yi mishi hasada kafin ka san shi na san shi shekaru da dama mafiya yawa sun san shi ne lokacin bayan ya fito ya ɗaukaka mafiya yawa lokacin suka san shi da yawa lokacin suka san shi kuma na tabbatar kusancin da ke tsakanina da shi bai kai naka ba domin ma lokacin da ya zo garin nan duk da ga inda aka yace shi can aka ba shi masauki amma ni ya kira a waya ya faɗa min ya iso kwana biyu da ya a garin nan ni na je na kwana da shi duka kwana biyu ne ni na kwana da shi a cikin masaukinsa kaga wannan aminci tsakanina da shi ya kai aminci to ba na tsammanin kuma wani zai dawo nima kuma ya ce ina masa hasada saboda amincin ne ma har ya sa darasin da ya yi ma aka hange ni a bayan shi saboda aminci tsakanin da shi saboda haka ina mai jan hankalin kamar yadda na faɗi ba lallai ya shafi da yawa da suke zaune a nan ba amma na yi wannan isharar ne saboda social media da kuma fatan allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon jin kurakuranmu kuma ya ba mu ikon gyara su allah ya sa mu dace su kuma yan bidi'a dama abinda suke jira kenan ɗan taƙa kaɗa eh ce an raina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana wulakanta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk duniya ba wanda ya wulakanta annabi irin shehu Ibrahim karshen wanda ya wulakanta manzon Allah ke sallallahu alaihi wasallam in yasu ba eh saboda Allah da yace ma annabi nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima auhayna ilayka hadha alquran yace wa in kunta min qablihi laminal ghafilin wai in yas da ya zo a cikin tafsirinsa wai saboda yi ma mutane bayanin su fahimci laminal gafilin sai ce wai laminal jahilin sai jingina wannan lafazin jahilin zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ni dai ba zan iya fassara wannan da Hausan jingina wa manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na faɗa da larabci ne wasu kalmar in ka faɗa ma ba kowa zai fahimta ba eh kaga wannan ba daidai bane to akwai wanda ya wulakanta annabi sallallahu alaihi wasallam to in yasi saboda haka kar wani dan bidiya ya sake budan bakin sa ya ce wai akwai wani wanda ya wulakanta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته